ييأسوا من خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana mafuka. yau muna ladi sha tara ga watan zulhijja hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da tara ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin allah mana jagoranci yanwa kamar da aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka lamba ta farko lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum na'am bismillah assalamu alaikum lafiya alhamdulillah to bismillah
sha ita zan yi sai akan an yi ne na sai in yi sai na ga jini an rage an yi sallah wannan sallah ya na rama ta
jini ya zo lokacin isha
a kan an rage an yi sallah Yawa- wai- kamar karfe nawa misali
eh kamar karfe nawa
fara bayi to na gani shikenan kai cika mu radio
kuma abin da aka ce dafi da wuce wai ka a yi mishi abu kawai
to na ji assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Karama sanda alhamdulillah ya aiki.
alhamdulillah Wani misali kamar mutum ne ya kamar sallar isha iyaka.
eh
Ba ka yi ta ba ga barci sai barci sai da tsaya. Kuma ta ɗan sauri kamar ka kar kwana biyu ko uku na da bankar nan.
eh Da yau shi na la karama.
to
Dan ke sa ba.
to shikenan kai kamar kamar radio insha Allah A ta yi jama.
Ah, to assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Barka an tashi lahiya arama.
alhamdulillah
Barka ya kokari.
alhamdulillah bismillah Barka sani. Eh wallahi ina da wata tambaya da zama.
na'am
wai eh, in za a yi wankan yunwa ana yin shi da alwala
to wankan juma'a wankan juma'a ko eh na ne yi gani wankan yunwa ba eh na gani kamar radio
to masha Allah na gode To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
alaikum salam arama mun alaya Ba Allah.
arama ni wani dan jan hankali ne zama jama'a akwai wanda suke bugowa ya ga mutum ya yi tambaya ba dan karuwa ba sai dan da ta wani malami ya hau wanda an san ta ita ba guda ba ce ya ma an ta malamin tambaya shi ma a ce ai an an ce wani malami ya ce kaza ya ce kaza kawai dan dai a hari sai ba dan karuwa ba wallahi a koma cikin haka nan shi ne nake ma jama'a ta hankali da Allah a kula izgili ba abin yi ba ne
to Allah ke na ke to eh muna fatar da uwa kullum an san eh, fatar da ake kurin fahimtar da mutane addinin su haka ne wanda zai tambaya tambaya kurin ta neman gano ko da wani ya magana ba gane ba kana- ba ka ce wani malami ya ce kaza ba a me hukuncin kaza ne in ga maka abin da yake na sani akan shari'a akan nasi shine kuna abin yi Allah ya taimake mu assalamu alaikum assalamu alaikum
Na fi sama haka bai.
bismillah kuna magana assalamu na to ina dai ƙara nanatawa idan mutum ya kira ya yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin da yake ya yi ƙoƙarin kawo da rediyo ko kashe rediyo a lokacin da yake kira in kuma a cikin mutane ne wanda ya tashi ya bar wurin da yake da mutanen wurin da yake da rediyon ya koma gehe waya matuƙa mutum zai kira da wa- da rediyo tana yi ana samun matsala ta rashin gane abin da mutum ke faɗa Ah, tambaya ta farko tana magana cewa ba ta yi ba sallar isha sai jini ya zo mata a ƙarfe tara bayan kenan a masallatai an yi to tana magana mahi inganci ganin akwai sauran lokaci a cikin tana iya sallar isha da lokaci mai tsawo bayan wannan kenan jinin jini idan ya zo a cikin lokacin wata sallah eh, wannan sallah ko da mai aka ce an an kare jini ba a rama ta don ba ta huce ba a cikin lokacin da jinin ya zo kenan a takaice ruwa ba ki rama isha ko da kin samu tsarki daga baya ba matsala komi sai mai magana ana iya shafa'i a huta ko da wutiri an wa masalar shafa'i da wutiri abinda yake nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ija'alu akhir salatukum min layli witra ku sanya wata ruwa ka ce salatu lillahi masana masana eh ku sanya sallar ku ta dare wutiri shine karshen sallar dare nan ana magana sallar dare wutiri shi ake rihewa da ita kai bi bi biyu biyu kai ka gane uku kare hudu kai ka kawo na biyar shidda kai ka kawo na bakwai takwas kai ka na tara goma kai ka na sha ɗaya shi dai bi aka bi biyu wutiri daga shi ne arihin sallar dare haka kenan ko da wannan magana sallar dare da magana hutan ta kama daban don misali akwai cikin sabai masu yin wutirin su daga sun ƙare isha a takaice dai ana yin wutiri kuma ta kama a huta a huta bai bai- bai bata komi sallah ce aka aka ce an tsida daga shi ina wata an gane
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Eh, malam muna tambaya to bismillah Allah sana sani yawa sai mutum ya zo sallar juma'a ya bai samu ba durkushi guda duka
bai yanzu ya samu samu bai zaman samu tafiya bai samu raka ko ɗaya ba eh bai samu raka ko ɗaya ba yawa eh to yanzu in an ka tashi shi raka biyu zai yi kamar yadda juma'a ake yin ta ko kuma a asar zai eh to ya kama sai shi kuma tam- eh, tambaya ta biyu eh wanda a cikin sallah kamance karatun sura eh menene ya kama ka anan eh eh
eh, shi ne tambayoyin nan to shi kenan kama radio
eh to babu ne to assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum salam
na amma Allah shi lafiya la alo na mutum ne ya shigo kamar masallaci ɗalibai tirar goma haka kamar na yiwuwa eh eh kuma kuma ba a tsarin ba ba
eh kuma ya shigo cikin masallacin ba ba ne ya tsaro kamar an yi rubushi an kai rubu eh ya shigo baki baki to ya kai rubu a nan ya yi ya kai rubu eh
to kuma bayan an dago kuma in ya ga ya kamata ya gama da can sau can sau zai isa ya ne ke kai gurin sau ko ba a zai tsalla shana to shi kenan tambaya ta bi kuma mutum ne yana tsalla ne raka abu ya yi sallama a tafsir
eh eh kuma shi ne muke son mu shiga bai da kama shi ko ba
eh kamar ya ce as bai yi da saba ya ce as kuma he ya sunu
aha he ya ci gaba he ya ci gaba da sallah eh eh ina ga eh kamar ya ce as bai yi da saba he sunu a ce he ya ci gaba da ina ga ina ga assalamu alaikum
Allah da salam an rama mana laya la yalo
daga ya kokari alhamdulillah
daga sannu wai da din mutum ya yi daga kafu tayar a cikin gidan shi eh eh in ya shiga masallaci da imam bai zo ba kuma dole sai ya yi wannan eh daga abin da ake yi ta a cikin masallaci eh to eh aka samu gani na ga alhamdulillah to masha Allah na gode Ta suna. to dan wasu ai hakuri ba da amsoshin tambayoyin da aka yi Eh, mai tambaya na magana ya barci ya mance isha kuma barci ɗauke shi bai tuna ba sai bayan kwana biyu in wata kaice din sallar da ka mance ko ce ma duk lokacin da ka tuna ta kwana ɗaya ne kwana biyu ne wuni guda ne kurin za ka zo ka yi aulan baka alwala ka yi wannan sallar ita kaɗai za ka yi ba ka sallar tare da ita ita kaɗai wannan isha da ba ka yi lahi ba amma yanzu bayan ka sani ka ci a yau ta kewayo ko ka za ka shiga cikin lahi amma yanzu da ka tuna kurin kai tsaye za ka yi alwala ka yi wannan sallah ta isha ko ma wata sallah ce ka tana da ta kaɗai za ka yi wannan shi ne abin da ke amsa kan wannan bawan Allah sai mai wankan eh, wankan juma'a ana yin shi da alwala eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan wankan juma'a ya ce ya yi mai bayanin ka ka gusul janaba idan aka ce ka gusul janaba kamar wankan janaba ne kuma gashi an san da magana annabi ya magana wankan jana- wankan juma'a wajibi ne dan haka kenan kana iya alwala kuma abinda yake hudda akwai masu ganin cewa ai na janaba ya yi ƙarfi na tsarki ne to nan an gasa ka hutar cikin wannan shakka kuran ka zo in ka zo a wankan janaba bayan kai wankan juma'a bayan kai niyya ta wankan ka wanke al'aurarka gaba daya ka wanke cibiya zuwa gwiwa da ba ka taba saka taba wurin ba sai ka zo ka yi cikakka alwala irin ta sallah bayan ka yi cikakka alwala irin ta sallah sai ka ɗauko ruwa ka zuba a kanka gaba daya kuma ka wanke sauran jiki gaba daya ka ga an kai wannan ka samu alwala daban kuma ga shiga ya samu wankan juma'a kan anan baka shuba ko daya ta za ka iya sallah da wannan wanka da kai na juma'a Allah ba da lada sai mutum ya zo juma'a ya samu ana tahiya wannan kamar da yake ruwaya don da akwai an samu su imam shukani su imam ibn hazm suna ga cewa kurin kai ma za ka yi raka ka biyu amma ruwaya ta sahabai ta sahabi abdullahi bin mas'ud ita ce kuma dogara gaskiyar magana idan mutum ya samu kasa da raka ɗaya a juma'a kurin zai tashi ya kawo raka a hudu ta azhar kai tsaye kurin azhar ta koma azhar kurin sai eh, mai maganar ɗan haƙuri ɗan rage ai haƙuri ɗan rage ɗan wa mai maganar mutum ya mance sura a cikin sallah ta dan uwa mas'alar sura a cikin sallah wani abu ne wanda yake magabata suna da manganu balle a fiqin malikiya suna ga zai kabli to amma gaskiya magana akwai ruwa tabbatatta cikin sai muslim akwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu na bada iya bada labarin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara fata ta qara ajzatu wa man azala fa huwa khairun dai kamar da ruwa lafazin daban-daban abin da ke da ma'ana hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta fatiha a sallah ta mishi amma wanda ya ƙara ƙarin alkhairi ne to wannan ruwaya wannan lafazin na imam muslim iya kamar da imam nawawi cikin sharin mota- na na muslim ke bayani kaga anan kenan ba magana kabli dan kabar sura duk da cewa yan uwa yin sura sunna ne annabi kuma haka yawan yi to mun zana magana idan ka bari da haka gaskiyar magana balle har da mantuwa ba da gangan ba ba da gangan ba ka bari to gaskiya kan wannan ruwaya wannan hadisi ba magana kabili in dai man cewa ce kai gaskiya magana kan wannan magana kuma bayan haka akwai ruwaya tabbatar ta shahararra wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa mu'az mu'az bin jabal radiyallahu anhu yana zuwa bayan ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallar isha ayan gosu suna jiran shi ganin ya cikin qur'akin qur'ani makarantan qur'ani da annabi annabi ya ma shaida wani sannan qur'ani mu'az bin jabal shine limamin angosu iya sawa ya sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ta yi angosu in ta ungosu shine limami to wata ran ya katar wani yaro ya je kuma dogo sallah ce gaskiya dan talawatarwa an ce bakara ce ma ya yi dogo sallah sai wani yaro matashi sai cire sallah shi abin ya mai tsawo da yawa ya so ta shi sai cire ya jo ya yi da sallar shi ta hishi kasan mutane gudun akwai masu faɗi sai ya gaba ma'adu labarin ai wane kaga wane wai ana sallah cire ta hishi man zai ce wannan yaron munafiki ne kuma ba munafiki ba shi zaka sallah zaka ana sallah ka cire annabi ce wannan yaron munafiki ne shi kuma mu'az haka ya gani ya zan an sallah ka cire bai di ba tsawata sallar da shi ma yaro aka ga mishi ai kaji kaji an ce amma da kai munafiki ne to kai anan kaga abu ya hu kenan yaro aka gamu aka kwatse wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahi yaro ya je ya je mu'az ya zo manzon da kira mu'az yace mu'az bayan ya tambaye yaro na ya aka kai ana sallah ka cire baka aida ba yace ya rasulullah mu'az iya zawa wajen kai sallah ta isha iya dare kuma in je in gomu ya mana dogo sallah shine gaskiya na gaban iya na ce netawa na tahiyata anan annabi sallallahu alaihi sai ya ce wannan yaro to kai takan da kai me kai ta rasulullahi na roki Allah a bayan kiran kanta Fatiha ya roki Allah aljanna da tsare gidan wuta ta rasulullahi idan ina ban sallah kai da ma'az idan ina ban sallah kai da ma'az ina jin kuna wani gunguni me gunguni abinda bana jin ma'anar shi kana jin sauti amma lokacin ma'anar shi ina jin kuna wani gunguni wanda bana fahimta me kuke cewa kai da ma'az ina ban ku sallah yace yace yaro haula hannu dandin mu ma dai na adda ta mu take neman aljanna da neman tsayi da gidan wuta a takaice ga wannan yaro wannan kamar albani rahimahullah ya kawo wannan wannan hadisi a ƙarshen babe dai na magana fatiha kadai ta asan kai sallah kaga wannan fatiha kadai kuma annabi tabbatar da gan wani gaskiya magana a takaice annabi yawa ma'azu fada me yasa zaka zama to kana fitar mutane kamar dogo sallah kakan da suratul alama da suratul shams da suratul layl annabi ga mu abin da kamata karanta a takaice nan magana muna so mu kara ne kan cewa gaskiyar magana balle mutum inda yake hada mantuwa ne balan gamba kamance sura kan wani hujjoji ba kabal ba badi wallahu a'lam sai zaka ce eh zai ce mun ce akwai a cikin fikin malikiya masu ganin za a yi kabalan mana za mu abin da ke da alaka da hadisi ne da wannan hujja na ga muku nan wani kai ce akwai magana ya ganta kuka gani a rubuce to wannan hadisi ne zo kuma cikin sai musulmi da wancan bayan da na cikin sabbat talata da bi wanda albani ya yi wallafa a can mutum zai ga da hadisan suka zo assalamu alaikum na'am lalalon na'am bismillah
muna tambaya da Allah wai kamar in kamar wajen wankan jaraba mutum yana iya yin na sabuli daga baya yi wankan jaraba ko kuma ya
ka yi wankan sabili tukwan daga ba ka yi na janaba tun na gani kamar sallar dare wadda in za ka kwanta da ka shi za ka yi kana iya yin ta kamar akwai gajiya sosai kana iya yin ta kamar zuwa tsare goma ko sha ɗaya za ka kwanta.
sallar dare
eh
to na gani shi kenan assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum la ya lau alhamdulillah to bismillah alisa na sani
yawa wai akwai mutanen da lokacin azumi ya yi zoye su yi azumi ko amma sallah ga mutane da zuwa ya yi
suna azumi ba sallah
eh a lokacin sallah an yi kamar an lokacin sallah ne sallah sallah amma daga wata azumi ya riga ya kama eh
sai ya azumi tare da su
na gane to sai ya azumi yawa ya azumi to shi kenan to eh, assalamu alaikum
ba ba ba na'am
ba shi la alhamdulillah
amma tambaya ce ga mu da na'am
tun ne ya tashi da safe da zai sallah zuwa kuma ya tashi da kasara kuma da na baya zai yi
to ga janaba kuma ga yanayi ga masassara to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam na'am
alaikum salam mara la la barka tambaya ta nake da ita to
kamar ana bin mutum bashi kamar na jika biyar eh ai ba yi ne kamar na jika goma sha biyar
bashin bashin jika biyar eh eh lai jika sha biyar eh to na gane to an wa ai hakuri lalla ai hakuri a karanta ba da abin da aka abin san to akwai mai magana cewa ya shigo masallaci an yi ruku'i liman ya ruku'i ya yi ruku'i daga baya ya iya tahiya kuma ya shiga cikin sahu wannan mas'ala ta wakana cikin sahabbai abdullahi bin zubair radiyallahu anhu iya matsayin amirul mu'minin iya cikin masallaci cikin hudu bayanan bayanin duk wanda ya zo masallaci liman yana ruku'i ya shigo da ruku'i ya shiga cikin sahu kinan haka ake kuma haka wata ran Abdullahi bin Mas'ud ta daya cikin magabata sun shigo masallaci liman iya cikin ruku'i daga baya kayan su ibnu Mas'ud kayan su shigo cikin sahu suka yi ruku'i suka yi dugu-dugu suka shiga cikin sahu kuma da aka kare sallah sai wannan abokin ibnu Mas'ud sai ya tashi zai ciko wannan raka da suka isko a cikin ruku'i sai ya rike shi ce me yasa zaka tashi ce a ai mun zo a ruku'i ai mun samu wannan sallah a takaice mutum in ya shigo masallaci iya gudun kahin ya shiga sahu za a taso daga ruku'i a sadar sauran raka'a iya da dama a wannan hadisai ingantattu ya yi ruku'i daga inda yake kuma ya dugu ya tahiya ya yi tahiya cikin ruku'i ya shiga cikin sahu kuma ko da an taso daga ruku'i bai shiga ba yana iya tahiya shiga cikin wannan sahu wannan shine abin da ke daidai da sunna wallahu alam sai mai magana ta sallama as bai ce salamu alaikum ba to wannan ba ba as da magana kuma ba sallama bace ba sallaka tana nan ba kaul ba ba'di don ba a yin ta sal daga as kuma ba mai ce ma assalam magana ce da haka kenan gaskiya magana wani kuskure ne wanda yake baya bata sallah kuma ba kaul ba ba'di sallaka ta daidai lahi talau sai mai magana na mutum ya raka talfajar a gida ya zo masallaci zai yi wata sallah to shi masallaci iya da wani ƙa'ida idan ka zo masallaci ko da wani shawara ce ko me ka haka kakka zamana sai ka yi sallah raka'a biyu kenan wannan akan ƙarƙashin wannan magamin annabi sallallahu alaihi duk da matsayin muhimmancin hudubar juma'a amma wani ya zamana bai yi ba sallah na bai tada shi ce ka tashi ka sallah raka'a biyu haka kenan masallaci ko da a gida ka raka tafashi a gida in ka zo masallaci liman bai zo ba za ka yi sallah ta raka tafashi da shinka ka za ka yi sallah ta taitatul masajid zaka sallah raka'a biyu kayan ka zama wannan shine sunna mai maganar wankan janaba da sabili eh kana iya wankan sabili ka kare da ya tsafta kuma ka samu daban kuma ka da baka wankan janaba illa idan ruwan a cikin makayi guda ne dan gudun bacin ruwan kuma ruwan sabili ya ka fara yin na janaba kin daga kai sabili amma ta kace don da kai mutaka ba ruwan ya baci ba babu sharadin illa wajen tsafta ka sa sabilin ka wanke daga babali ya ce misali akwai famfo irin na wanka ko ruwan iya da yawa ko daban-daban ka yi na sabulin ya tsafta kuma daga baya ka kawo wanka na janaba ya yi lahiya in hazzi amma ba sharaɗin ka yi wannan ka yi wannan sai dai idan ruwan ne zai ɓaci a wankan sabuli da farko wannan shine kenan a gabatar da wankan janaba kafin na na sabuli wallahu a'lam sai mai magana mutum yana makata ya sallar isha a ƙarhe goma ne na gani to shi dai sallar dare ƙarhe goma ba lahi sallar ƙarhe goma ai ba dole ba ne ba ana iya ta kai tsaye ba isha ko ana iya ta ƙarhe goma illa kullum abin da ya sallar dare a yi ta a ƙarshen dare lokacin suhur shi ya yi amma akwai sabon da suke yin butarinsu daga an ƙare sallar isha kuma kana da dama ka yi raka'a ka taka bice daga baya ka kawo ɗaya wurin kwanciya kin kana da dama ka yi raka'a hudu wurin kwanciya ka kawo raka'a uku ko raka'a ɗaya shi dai abin da kun ake nema a sallar dare a rike ta da wuturi kun bayan wuturi babu nafiloli illa bayan wuturi ma akwai nafila amma raka'a biyu raka wannan ya tabbata bayan wuturi ana iya sallah raka'a biyu wannan ya tabbata a sunna yin haka sai magana wanda iya azumi kun baya sallah don wannan mutane ne a ce gafalallu wanda suna buƙatar a faɗakar da su wannan iya balle matasa sukan samu haka nan ko wasu da su fahimci addini ba ya ɗoga kurin shi dai ke an wa kaga anan rashin kulawa ne da rashin nasiha wanda kaga har ya yi jimirin yin azumi a wahala azumi balle na ƙasashenmu yadda azumi ke da wahala da zahin wannan har mutum imanin shi yasa ya yi azumi ya yi sallah a wannan lokacin ka kenan akwai jahiltar masala ce doka yake didde ne ba haka bane ba uwa idan mutum ko iya azumi da ya bar azumi ya bar sallah to ina zai mutu ya mutu layin wanda ake musu na kahurewa annabi sallallahu alaihi iya cewa ahlu da zai bayyana bainu masalat fa man tarka faqad kafar annabi ya ce bainu muslim bainu bainu muslim me aka ce o shirk makanin mutum da shirka sallah ce abin da annabi ta abin da tsakanin mu da ma'ana kahure bambancin musalla ce an kawo sallah ka zama kahuri duk da kahurci ana magana kahurci ne karami kahurci babba shi dai abin da ake mai sunan kahurci kabila ta iyaka da in wada abin da za a ce kahurci ne ko da bai hudu mutum daga addini to iya cikin manyan kabirai masu mabugun lahi ta haka kenan a takaice gaskiyar magana irin wannan da ka gano haka nan a samu ko kai in baka iya ba wani malami wanda ka gano ha azumi iya irin wannan sallah ya azumi to la iya bukata a sashi gaba a faɗakar da shi da cewa wannan abin da ke dan wala sama albarka kuma Allah baka lada amma wannan abun ba a so a yanke bayan azumi ubangiji ba ba ta alake ba cikin azumin cikin ramadan kaɗai ba ubangiji ramadan shine na kullum a mai nasiha da muhimmancin kuma idan ka ka bar a wani asalla ba azumi ka mutu ka mutu cikin azara ka ka wahala banza shine matsala kenan a gaya mashi gaskiya a mai nasihohi wanda zai yi tsoron Allah ya tsorata ya koma ya ci gaba da ya samu dama azumi ya zo ya tuba ga Allah ya koma ga Allah shikenan a mai a mai a mai wa'azin ya jimure kan wannan ibada ta Allah har Allah ya amshi ran shi cikin ibadar Allah kuma kai da kai azumi ma dan uwa balle magana sallah azumi wa halakin wannan in wannan iya bukatar nasiha kai da ka san shi ko na irin wannan matasa a musu nasihar cewa ibada ba sai azumi ba kuma wanda azumi kaɗai yake yi wannan hasara ce in azumi wuce bar sallah hasara ce ba karama ba Allah ya shirye da mu gaba daya na'am na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to na ga ya cire to in ba da layi dai biyu wani biyu ba ko na artala ko na mub kenan da wuya rasa ɗaya a ciki amma na mub mai lamba yana ga shirye to assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah to Allah taimake mu assalamu alaikum assalamu alaikum to kenan mace kenan layin in wannan biyu ba misali akwai mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah
malam muna tambaya ne wai wanga akwai malamin mu da da muna makaranta ban sani ba ko dan rika karanta Qur'ani ya ce mana in baka karanta shi ba kwana arba'in wai yana tsine maka haka nan ba haka bane
a ba haka bane
aha kuma ya ce kaya na sawa in baka sa shi ba su ma kwana arba'in yana tsine maka wannan dole ne dai kodon wani abin daban ba nasi bane ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice da kai wata bayan bai cikin addu'a abu ne kuna hana hudun shi haka baki ba kuna awa mutum fadakarwa kuna ganta qur'ani kuna amma cewa wai tsima albarka assalamu alaikum
Oya, an tashi lamana.
lafiya alhamdulillah
To, madalla ya aiki.
alhamdulillah
To, madalla. Wai, malam muna tambaya gare mu.
to bismillah
Wai yanzu, a cikin misali, akwai wanda kamar kai kana fitar da teni haka, kamar kuna cikin masallaci kana bayan wani babba ana sallah.
eh
To, nan wa ba shi da wani abu ne.
kaman kana me yake ne bayan bayan wani kaman kana tsaro
Eh, kana tsoro ba kana bayan wani ba, kamar ana sallah.
to na gane to Awa.
assalamu alaikum Mara biya.
alhamdulillah
Baya ce muke, wai kama masu saur, lokacin sauri ya yi. Ko kana da na shi na shi. Ya za ka yi.
to na gane bismillah
Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تو السلام عليكم ها
Ta ne gare mu guda biyu.
تو
wa a musulunci kama aka maliki ها maliki annabi kamar maliki annabi a musulunci ايه
da ne ake gani a cikin maliki saboda za ka ji ana cewa a gari kaza wani ya yi maliki annabi
yana zuwa wajen shi yana ba da ɗan abubuwa haka a mutum kira ya kan kama malika.
shi kenan
Salamu alaikum.
alaikum salam assalamu alaikum na to yan wa hakuri a yi da abin da ya zo akwai mai maganar cewa ah assalamu alaikum
Wani dala lafiya alhamdulillah
malam muna da wata tambaya kama mutum ya tarra ana idi ya tarra raka
eh kuma ya ka salamce. Ya eh, zai to yan wa hakuri yan wa har Allah sa mu yi da wannan sai mai tambayar cewa ya tashi da sahi ga janaba kuma ga masassara kina iya nihin cewa ba zai iya wanka ba saboda masara ta dame shi to akwai sauki na musulunci sai ka yi taimama kai sallah sai ka yi taimama kai sallah ka ta asuba kuma daga baya an ta sauki ko ka samu ruwan gungume dai abin da ka sauki daga baya kai wanka na janaba amma sallah ta yi haka mai magana cewa mutum iya da bashin jika biyar zai iya laye jika goma sha biyar to wannan yana ga akwai dai hira cikin magana yanzu laye akwai ta sha biyar ko anya shi da ala kulli hal ana magana ne kurin mutum iya da bashi ya yi layya shi eh, bashi i- akwai bashin da mutum ya yi karhin shi kuma zai iya biya wannan kuma layya abu ne mai zawa ya huce bin wannan kana iya layya ka daga baka biya ko ma ya tuka cikin mutum ya bashi ya lalle shi ta yi illa abin da ke magana ba a ɗora mushi ba ba a ɗora maka ba yin layya baka da hali to amma mutum zai iya bashi zai iya biya sai ba shi ya ta- ya je layya layya shi ta yi illa Allah ne bai dora mashi ba amma kuma gano ba shi in lokacin biyan shi ya yi bai dacewa kana ana banka bashi kuma mai shi iya jira lokaci ya yi ka je ka yi layya alhali ga wani alkawari na bashi a kanka ta manzana ya kira jinkirta biyan bashi da hali zalunci ne matsalar gani zulmi ke ci annabi ta zalunci ne amma mataka mutum zai iya misali mai kudin zai ma haƙuri kuma bashin kaya ƙarfin shi kana iya layya daga baya ka biya amma ba ɗora maka zama dole ba sai mai maganar cewa ah, kana jami'in tsaro kana bayan wani hukuma sai kana tsaro yan wa ko a can da akwai magana an an dai har tsaro ne ake maganar tsaro masu tsaro daga baya su yi sallar su ana haka nan a zo mai tsaro daga baya sallah ko a musulunci akwai zakatul khawf da ake masu tsaro su daga baya su yi tasu wannan abin da ya kawo ya dace da halin tsaron da in na hakika ne ba kuma matsaro bane ko na banza wanda bai kare komai sai eh, magana lokacin sahur yayi kuma da janaba a jikin shi ko jikinta shi yan uwa magana sahur janaba ba ta hana sahur illa abinda aka yi so a yi arwalla to amma iya misalin ta yi ka arwallan ma zai ta huce kana da dama ka yi sahur kinka ko da janaba daga baya ka yi wanka kuma azumin ka yi ko daga waye gari da janaba wayo gari da janaba bai bata azumi inda ainihin azumi a takaice sai mai magana mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka a musulunci ba mai inkarin ganin annabi magabata suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan sai imam malik sai imam bukhari yana mai malaman amma abin da yake ba mutum sunan su ba wanda ya taba cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame ya ga mai hadisi kaza ba a madogara ba a dogara da labarin kaga annabi baka wani labari da sabo ka kawo wani da ba a san shi ba in me su duk da akwai akwai mai- kullum ma ga annabin wasu amma ba su taba ka ruwa ya ce ga abin da manzo Allah ya gaya mini ya zama to ga al'umma amma ne zamanin yan cuwa-cuwa da neman damfara mutane da neman a ce ya karo ikon Allah ya ka kaza zai ce ga annabi zuwa ta ka zai gaba mutane wani abu daban ko annabi ya mashi wani sako ma ka mutane dan jahilci mutane su fanta addini ba su ga hanzu wani annabi ya yi wani sako nawa aka yi a nan garin ko a cikin Nijar wani wuraren wannan ƴan danhwara dole ƴan danhwara ƴan cewace wanda addini ƴan ƴan danhwara ne magabata suna ganin salama kuma hasa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullahi bin Abbas idan ka cika ga annabi ya tambaye ka ya ka ganshi wanda ya san annabi sallallahu yakan sifofin shi shine idan ka ga ka ganshi kun shiga gani ba da san shi ba na yan wa takaice dai ganin ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ganin annabi bai zaman to dalilin shi ka kawo wani abu sabo ka kawo mutane wani abu sabo ka ba su kuma kai shafa in na kware ne kai ne na kware in mai ka gano kai ka gano kai ashirin naka ne bai shafa wani da ina almajiranka ko na dan wanka ga annabi ni mai shayi nawa kai shawa wani abu da mutane sun ɗauka abin ganin annabi wani abu ne da hada kurin na cewa cewa da mutane a zo a tarbujan su suna bada mutane wani ruwan ikon Allah ko akwai ruwan ko akwai ruwan da ba ne ikon Allah ba duk da mara ce in ɗan cewa ne da shi da addini sun zama mutane ba su fanci addinin su ba amma wata tace wai wata ga annabi wai haya bata Qur'ani ko ga ganin kai ko akwai a tele ba tele kin nan da dama garan wa ko da Qur'ani sabo a bige da ado da komi ko a zaman da ba ka aka buga shi na ga annabi annabi annabi da hana ma a ado Qur'ani manzo Allah ya hana ma a Qur'ani ado annabi ya ce ka koma qur'ani ado yin wa qur'ani ado ma matsala ce hawa ma wai ta zo ta ci gwada masa a garin da magaran garin karatu wata gwada mai ga annabi ya zo ya bata qur'ani sababbun da adan shi da komi yadda fara kuma makarici ya kwaram haka suke yin mutanen kwaram yan nan ka kabe su kyale su kwaram amma ga da can shi sani kai kai ka dai kama komi annabi ya yanke ba abin da zai kama kowa da abin da ya huta rayuwar shi wani malamin magabatan ce muku su imam malik su imam bukhari ire-iren su akwai da kullum ya ga annabi ma ba wanda ya taba kawo ruwaya guda ya ce manzan Allah sallallahu ya ce kaza ya gaya min kaza dake su abin Allah ake wa annabi ya kare ba sakon zai ka bayan kuma ka Allah duk wannan gasu muka saka sako kasan ka kaza duk inda fara ne kun inda fara da a ce akwai kuma da yanzu saka shi ka kira ba su ka shi sai wallahi ana ce addini ya da gadanci zai shiga ga annabi ka kama da sako annabi ya ba sako kawo wa annabi ya ba ta Qur'ani da kama Qur'ani sabo duk wannan rashin san addini addini bai gatanci inda gatanci wallahi tana da damar da ta irerar sunan jiyan nan wara ne kakka kama kula su Allah ya shaida mu kuma kuma yan wakar al'umma su fanci addinin su annan sallallahu alaihi ya zo ya isar da komi ya yi gamuwa ta kusan karshe na rayuwar shi da duniya musamman musulmi dubu ɗari da wani abu a arfa ya tsaya a ranar arfa ya tsaya a ranar idi ya yi hudu ba ya yi hudu ba in yayi ya ce halbar lakatu na isar da komi su ce na'am da kanu sama ce Allah kamar shaida kansu annabi ya bayar ce komi ya isar kuma a wannan rana Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da faɗa cikin Qur'ani cikin Maida daga cikin ayat uku ce Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya ce bai hude ke ce Umar wata ya san bai hude da mafi jama'a manuwa yace Umar wata aya da ta sabko a littafinku inda mu ta sabko a gare mu za mu ɗauki ranar sabkatta ranar idi aya ce mai muhimmancin gaske a rayuwa ya ce ɗan wannan suran aya na san yaushe ta sabka a wata rana ne a ina ne wannan aya ta sabko a ranar arfa a ranar juma'a ranar idi na arfa ya ce kaga ana muka yi mudaman ta dace daman ranar sallar mace ta sati kuma babban haɗuwa musulmi ranar idin arfa kun da ke da shi kaga wannan aya ta rihe kuma Allah ya ce alyawma a yau an wa ban mawata amma gwari gwari Allah ya ce alyawma a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata to shi Allah ya ce ayo cika addini kuma ci in ni mace kana magana wata fadala ko ba wata fadala sabuwa za ta zo ba wata sabuwa fadala za ta zo cewa fadalar ma cika ta a yau auna rana na rada muku wannan addinin musulunci shine addini in wannan shine hujja imam malik rahimahullah Allah cikin imam malik yake cewa ban su karona aya duk abin da wani ya zo shi na addini bayan annabi ya koma ga Allah ya ce abu ne mai kyau to yana tuhumar manzon Allah annabi ya rage wani abu subhanallah haka imam malik yake haka yan uwa a gaskiyar magana annan salasalama ya zo ya ce ba abin da ya rigi ya isar da komi wani ya zo kurin bayan shekarar dubu da kusan rabi ya zo ya ce wai shi ma annabi ya ba shi kaza ko ƙwar'ani ko wata saƙo ko wani ruwan ikon Allah kurin ɗanɗan hwara ne kurin ɗanɗan hwara ne ko kuma ba ku sani ba akan jihar kun yi bin shi kuna kuna tukuna ta layi ana ta layi da mutane yau aka ta layi ko ana magana an mamaki gashi ana layi wani lokacin har polisai wasu suna gadi haba yan uwa Allah shaida mu dole rudu ne wallahi ba wani addini ya kare mu san ku addini gashi na Qur'ani ga sunna na ba abin da saurana addini dole ga wani abu sabo ta annabi ya koyi wallahi wallahi dan dan hora ne dan dan hora ko mutuci ne kurin Allah ya kare mu yan nan hora Allah mu maganin maganin su sai maganar ta yace mutun ya zo idi ya samu raka'a daya zai kawo ta biyu da kabarorin tabbiyar da fatiya da sura shi ke nan ya je ka abiya sallama assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am na'am to ce ka ina jinka eh eh me eh eh eh to ina ga danwa duk da lokaci ya nisa amma iya maganar ara hudu ba ana hudu ba liman in ya zama na mai ake to gaskiyar magana babu wata adata musamman da aka kawo a zaman liman zama dan gajere bai kai ta addu'a wurin gaskiyar magana a suna da ba abin da aka na addu'a wurin assalamu alaikum wa alaikum assalam sun gwana lafiya ko
Allah ta shi lafiya alhamdulillah
wa da Allah yana so yi tambaya wai kamar take uku lokaci daya ya yake wani matsala ce doguwa ta ƙarshe abin ne mai saɓanin magabata masala sake uku zama guda abin ne iya saɓani da jimawa amma magana da muke bada tatattan magana koren a fa'inta a fatawa ta bin abbas cikin sai musulun kuma ya bada labari manzo ana sai salama a haka ya bar duniya uku a zaman ɗaya ɗauka haka annabi ya bar duniya kuma haka abubakar ya bar duniya umar ma haka yake da gaba abin ya yawa umar ya ce to gabanin zai ɗauka a zaman uku sai ta armi wani abin shine ya da ka gare mu ya kama sabata malikiya an ga alƙali yayi yayi na kan wata madogara amma abin da malamai suke cewa umar shugaba ne ya yi wani abin da yin finokin mutane kamar uku ba ce da musu amma bai tuli abin da manzon sallama ya rayuwar shi na haka gaskiya abin da mai sabani ya daga kuma abin da mai rigima ce ma kai ta an ji gidan alƙali alƙali sai warware ya ce na masabata malikiya dan alƙalan sun aiki da masabata malikiya amma malikiya suke uku ne gaba daya haka mutum kun yan waye hankali da wasa da armi duk wannan wasa da armi ne wasa da lafazin armi me yasa zaka uku kurin ba rigima ba ka san me saka ukun mutane suna ba kansu wallahi Umar ma nan abin haushin yasa ya ce ya dauka ukun ne dan wasa da annabi amma ta kace gaskiya magana wannan fatawa ta annabi sallama mu ta muke badawa akan za a dauka a daya sauran biyu wallahi alam yan wani ga lokaci ya tahi ayi hakuri ayi hakuri kenan Allah kai mu da sinu insha Allah ganin muka ce zamu amsa tambayoyin lokaci bai ba ina fatar Allah ya albarka cikin abin da aka yi kuma kuskure Allah gafarta mana kuma nake tambaya bai gane ba wani karin bayani daga bayan lambar ta wace daga baya na iya kira insha Allah a lambobin guda biyu imma ta Airtel imma ta Move ta imma 96 99 01 62 ko ta Move 94 32 50 42 kenan 96 99 01 62 ko 94 32 50 42 Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh